الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na talata sha uku ga watan jimadal akhir hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da daya ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida ci gaba da tarihin shekul islam ahmad bin abdulhalim bin taimiyyat al-harrani al-dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan tarihi na shekul islam mun ɗauko shi ne daga cikin littafin rijal al-fikar wadda'awati fil islam na al'allamatu sayyid abulhassan ali alhassani annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muke tambihi ga 'yan uwa da cewa lallai tarihin ibn taimiya tarihi ne da ya zama lallai a irin wannan lokaci a zauna a karantar da al'umma saboda yana karantar da mu madarar aƙida yana karantar da mu mu'amala yana karantar da mu hatta masail alfikihiyya da kuma irin yadda ya kamata mai da'awa ya daure ma kowace irin gwagwarmaya da kuma kowace irin jarrabawa wacce wannan jarrabawan za ta ɓullo ta fuskan masu mulki ne koko za ta ɓullo ta fuskan attajiran gari ne koko jahilai ne waɗanda za su tsoma hannunsu a cikin cutar da masu da'awa to duk wannan a cikin tarihin ibn taimiyya ana karantar da mu yadda ya kamata dukkanin mai da'awa ya ƙoƙarin tsayuwa da kafan shi sannan kuma su al'umma su shiga taitayinsu abin da za su iya siyi a yau domin su ga sun kayar da kowace irin da'awa ce to su sani an yi irinta a baya amma ba a yi nasara ba sannan su masu da'awan su san cewa duk lokacin da allah madaukin sarki ya jarraba su ta hanyar shiga cikin damuwa ko kunci wannan jaraba wannan wani lokaci ne kwaranyewa na tafe ko a nan gidan duniya ko kuma a lahira ko allah maɗaukin sarki ya haɗa masu duka domin ba za su yi nasara ba an gane wannan da kyau ko duk mai faɗa da da'awa ba zai nasara ba waɗanda suke tsaye a kanta su ne kaɗai za su yi nasara allah maɗaukin sarki ya sa mana hannu a baya malam ya yi mana bayanin irin yadda ibn taimiyya ya fuskanci matsaloli iri-iri da ɗaure a gidan yari da ɗaurin talala a garin da aka je aka zaunar da shi da kuma irin yadda allah maɗaukin sarki a duk inda aka yi shi sai allah ya bunƙasa al'amarin shi sai jama'a sun tattaro sun fuskanto fuskansu zuwa gare shi haka ya rika samun karɓuwa laila nahar amma a lokaci ɗaya kar ku manta akwai ƙazafi iri-iri da sharri da yarfe da cin mutunci da aka rika ma ibn taimiyya wannan yana ci gaba da tafiya a tsakankanin jahilan al'umma an gano wannan da kyau ku shi jahili bai san gaban shi ba ballantana ya san abin da yake bayan shi da kokari zai shi wannan jahilin ya kwazo ya kai da koda ko kaman ɗalibin ibn taimiyya an gano wannan da kyau ku kai baka da mustaqbal wanda yake tare da kai ma bai da mustaqbal amma su waɗannan malaman da kuke ma abubuwan da kuke ma su suna da mustaqbal an gano wannan da kyau ku yanzu duk waɗannan da ake zuwa a zaunar da su a ce ibnu taymiya kaza su zama su ne za su ɗauki tiran tallan wannan sharrin su suna da mustaqbali ne amma shi ibnu taymiya fa wannan ba zamanin shi muka yi ba inda zamanin shi muke da sai mu ce ai ba mu sani ba yanzu mun sani yanzu ga mustaqbal na ibnu taymiya su jahilan da ke zama a wannan dandali da wancan dandali da wannan waje ana tsugudidin zance na batanci sun kai labari ba irinsu zamanin annabawa Allah madaukin sarki bai gaya mana wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin ba kowane annabi sai da Allah madaukin sarki ya sanya mai cikakken makiya daga cikin miyagun mutane an gano wannan da kyau jama'ar annabi annabawan sun kai labari ne ko ko magabta ne suka kai labari annabawan Allah ne suka kai labari a bisa ka'irar Allah kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli Allah da manzannin shi ne kare za su yi nasara in ka ga ba kai nasara ba kamar yadda muka sha faɗa ɗayan biyu mai yiwa nasarar na tafe kayi gajen haƙuri ne ko kuma ba don Allah kake yi ba kana aikinka ne ba aikin Allah kake yi ba in aikin Allah kake yi za ka bi tsarin da Allah madaukin sarki ya tsara a yi mai aiki ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace misalin wannan misalin wanda za a dauke shi aiki a ma'aikata ana zuwa karfe 8 a tashi karfe 4 kuma akwai rijistan da za a sa hannu to shi baya zuwa sai karfe 8 na dare ya tashi karfe 4 na yamma na asuba kullum haka yake kuma ba rijistan da yake sa hannu idan wata ya ƙare zai je a sa albashi an sa shi aiki da daddare ne ko da rana kun gano wannan da kyau ku kana canza ƙa'ida ko to ka shiga matsala kawai Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mun ji malaman da suke ƙasan masar sun shirya makirci a lokacin da babban sarki ya miƙa jagorancin al'umma ga wazirin shi na aka shirya aka fitar da takarda daga fada cewa ibn taymiya ya bar misra ya koma can wani gari daga cikin garuruwan misra ibn taymiya ya je bai ja da su ba sun ce ba sa son zaman shi a garin in yana zaune a garin ba za a zauna lafiya ba ba za a ci gaba ba ba za a yi kaza ba sai kwashe jiki yeme sai ya bar su ya koma ce tara 'yan ɗaliban shi ya ci gaba da karantarwa kun gano wannan da kyau ku ana nan ana nan da yake Allah shi ne almusawir shi ne fa'alun lima yuridu kawai sai wani irin juyi sai sarki ya aiko cewa zai dawo an gane inda izin kamar kiyamatuhum ai daga nan kawai sai kiyamansu ta tsaya hankalinsu ya tashi bayan da sarki ya dawo sai ya aika cewa ibn taimiyya ya taho ya dawo masar yana son ganin shi yau kuma ibn taimiyya su ne ake kiransa hafada su gai da mai gida da ya zo ma sarki da kanshi ne je tarbo shi suka je suka zauna a lambun sarauta suka tattauna na tsawon lokaci sun maja'a sai sarki ya taso zai zo inda dandazon jama'a malaman gari da alkalai da sauran masu fada aji suke sauraren sarki ya taho ikon Allah mutumin da yau ake tsana ake yawo da karerai a kan shi ake kurguma shi a gidan yara a kargame wai yau shi ne gaye can yana ganawa da number one citizen an gane? su kuma waɗannan masu ganin su ne a ciki shi ne a kwana su kuma suna cin suna jira an gane da sarki ya taso abun mamaki wa yadu sheikh fi yadu sultan hannun ibn taimiyya yana jikin hannun sarki sarki ya ruƙo shi an taho ikon allah abinda kai ka isa kai ka fada da ka fada ma da sarki amma sarki ya riko hannun ibn taimiyya fajalasa sultan wa an yaminihi ibn jama'a ibn taimiyya da sarki ya zo ya zauna to wanda yake dama ga sarki ibn jama'a ne qadi misr shugaban alƙalan misra wa an yasarihi hagu da sarki kuma ibnu khalili alwazir ibn khalili ne wazirin sarki wata hatahu gaba gare su sai ibn sarsara ɗan sarsara shi ke gaba sun masadaruddin ali alhanafi wajalasa sheikh taqiyuddin ibn taimiya bayna yadai sultan da ibnu taymiya ya zo sai ya zauna gaban sarki kun gane domin daman sarki wane ne hagun sarki wane ne kusa da wannan na dama wane ne kusa da wancan wane ne ibnu taymiya sai ya zauna a gaba mun gano wannan da kyau ko yana fuskantan mai gida mala ya ce ala tarafi hatihi yana gefen shimfiɗan sarki wata kallamal waziru fi i'adati ahli zimma ila lubusul ama'imil bid sai wazirin gari sai ya ce ya kamata a bar kiristoci da yahudawan misra su koma suna ɗaura farar rawani kamar yadda musulmi suke ɗaurawa mun gane wannan da kyau ko bil ala'imi su koma suna yin rawani yadda kowa yake yi an fahimci wannan da kyau ko wa annahum qad iltazamu ad-diwan bi sab'an mi'ati alfin fi kulli sana su sun yadda za su rika ba da duk shekara ana zubawa a baitul mali a matsayin harajin da aka ɗaura masu dinari dubu saba'in ziyadatan alal haliya ƙari a kan abin da dama suke bayarwa ma'ana za a sa masa haraji na ƙarin dinari dubu saba'in duk wata dubu ɗari bakwai amma a bar su su rika sa rawani irin yadda musulmi suke sawa za mu ji dalili kun gano wannan da kyau ku wa kana fihim qudatu misr wa sham a wajen fa sanda waziri ya kawo wannan maganar cewa ga bukatan kiristocin misra a bar su su rika sa rawani irin na kowa amma ga kudin da za su rika bayarwa cikin baitulmalin musulmi a wajen akwai alkalin misra wa sham da babban alkalin sham wa kibarul ulama da manya-manyan malamai min ahalin misir wa sham na ƙasan masar da malaman ƙasan sham wa min jimlatihim ibn zamlakani daga cikin waɗannan manya-manyan malaman da ke zaune akwai ibnu zamlakani kala ibnu kalanis ibnu kalanisi ya ce wa ana fi majalisar sultan ya ce ni da kaina ina majalisar lokacin ila jambi ibnu zamlakani ni ke gefe jikin ibnu zamlakani falam ya takallamu ahadun minal ulama ba mutum ɗaya daga cikin malamai wanda ya buɗe baki ya ce ihim wala min alqudati haka cikin alƙalai ba wanda ya ce ta tafasa kun gano wannan da kyau ku haka suka ja bakin suka shiru amma sanda aka zo da ibnu taymiya da zargen karerai sun yi me sun yi maganganu anan kuma sun bude baki su magana a'a sai kowa ya ja bakin shi shiru an gano wannan da kyau ku to kafin mu ji me sarki ya ce mala ya sa mana lamba a ƙasa ya ce tawassala ulama'ul islam min dau'i ba'adit tajarib almadiya ila annahu la budda min wujudi ala'im fi libasin ra'iyya ghairul maslama ga ghairul muslima fil mamlakatil islamiyya malai ce hakika malaman musulunci sun yi cikakken bayani wanda ya haskaka abin da ya kamata ya gudana dangane da ƙwarewa da gogewa da suke da shi akan abin da ya faru a baya dangane da zama da ahalun zimma kafiran da aka shirya alkawarin zamantakewa tare da su kun gano wannan da kyau ku ganin wasu abubuwa da suka faru wanda malam zai mana bayanin shigen waɗannan abubuwa a yanzu to sai malaman musulunci suka ce ya kamata a ce a ware wasu daga cikin tsare-tsare wanda za a ƙarrarar akan waɗannan kiristoci ko yahudawa wanda suke cikin musulmi ya zama an bambanta su da tufafi da za su sa saɓanin wanda musulmi za su sa kun gano wannan da kyau ku malice labudda min da ala'im dole a samu wani alama fi libasin ra'iyya ghairar muslima a tufafin sauran talakawa waɗanda ba musulmi ba fil mamlakatil islamiyya waɗanda suke ƙarƙashin jagorancin gwamnatin musulunci kun gano wannan da kyau ku dole a samar da haka yanzu misali yadda na sa kaya haka ai bai kamata kuma a ce akwai wani kafiri a zare shi ma ya haka ba kun gano wannan da kyau ku amma ba wai kaya irin naka ba irin na sarki ma sai su sa kun gano wannan da kyau ku tsarin da ya kamata a yi kenan idan sarki ya sa naɗi to sarakunan su su kuma sai a nemo masa haɓar kada sai su sa kun gano wannan da kyau ku dalili saboda a tantance wannan sarki ne wannan kuma sarkinsu ne ina fatan mun gano wannan da kyau dole ne a ƙasar musulunci a yi wannan ƙa'ida ne al-islamiyya mahala ya ce faƙada baƙiya fi misra wa sham ba'ad al-khurubi salibiyya adadun la ba'asa bihi min al-masihiyyin alladhina kanu qad qaddamu min al-kharaj mahala ya ce an samu a ƙasan misra da kuma ƙasan sham bayan da aka yi yaƙi na kiristancin nan shahararre an samu adadi masu yawan gaske daga cikin kiristoci waɗanda suke zaune suke biyan haraji mala ya ce wa ya'maluna to a garin sai suna yin aiki ka jawasis kamar yan leken asiri an gano wannan da kyau ku suna zaune a ƙasar musulunci bayan da aka yi yaƙi da su to amma zaman da suke sai zaman cin amana ne zama ne na leken asiri lil'ajanib ga wasu mutane can da suke nesa ta tsawon kuma ba sa su aka yi ba tsaban makirci ne da ƙoƙarin kayar da gwamnatin islama mara ya ce kama annahum kano yanshiro na adawa sun kasance suna yada ƙiyayya ta kalidihim fi majtama'il muslim mara ya ce da saboda me ta kalidihim irin eh ta kalidihim fi majtama'il muslim saboda abin da suke gani na irin zamantakewan musulmi to ƙiyayyen da waɗancan suke ma waɗannan musulmin sai suna koyi da su domin su haifar da matsala a cikin wannan zamantakewan mala ya ce waka taba ibnu kasirin fi a hadasi sanata ihida wa ishirina wa saba a mi'a hijiriya ibnu kasirin ya rubuta abin da ya faru a hijira na da shekara 721 waƙa hariƙun azimun ya ce gobara mai muni ta tashi a shida ga watan jimadal ula filƙahira a garin misra fi duril hasana wa amakinun mahalliya almurtafi'a wannan gobara ba inda ake ganin tana ci sai gidaje masu kyau gidaje masu tsada gidaje masu alfarma da wasu wajeje iri-iri waɗanda suke na musamman ne na hukuma da manya-manyan benaye wa ba'adul masajid da kuma wasu daga cikin masallatai wa hasalalin nasi aka rika samu cikin mutane mashakkatan azima fi zalika wannan ya saka al'umma cikin kunci mai yawan gaske duk wani gida da duk wani rumfa da duk wata wani waje na harkan kasuwanci kawai sai aka gobara ya tashi kun gani aka yi ta ƙona wa musulmi dukiyoyi aka yi ta lalata masu dukiya ko ta ko'ina wannan ya jefa al'umma cikin kunci da matsatsin rayuwa mala ya ce wa ƙanatu fi salawat musulmi sai suka tsaya suna ta ƙunuti cikin salloli sun makashafo anil qadiyya bayan nan sai allah madaukin sarki ya yaye masu matsalan suka gano ina matsalan take fa'iza huwa min kibalin nasara sai su gano waɗanda ke kunna wannan gobara to nasara ne mun gano wannan da kyau ku mahala ya ce fakatalar sultan ba'aduhum sarki a wannan lokaci ya sa aka kashe wasu daga cikinsu wa alzaman nasara an yalbasu a zarka'i sai aka lazumta ma kiristoci su rika sa mai yalan rawani ala ru'usihim in za a sa hula sai su fitar da alaman ja ko alaman yalo wa siyabihim tufafinsu kuma dole ne sai ka ɗinka farar riga tsab to dole ka ratsa wani abu na ja ko yalo wanda ana gani za a gane kai ba musulmi ba ne kai kafiri ne kun gano wannan da kyau ku kullu ha kuma duka tufafinsu fa duka don kila an gan katin karo wani waje a gane cewa tofa gashi nan an fahimci wannan da kyau ku ma'ala ya ce walamma adal sultan yayin da sarki nasir ya dawo hawala ba'adun nasara an yansakha hadal kanun sai wasu daga cikin nasara na garin suke ta ƙoƙarin su canza wannan ƙa'ida da wannan doka a bar su suna sa tufafi kaman kowa an gane wannan da kyau ku suna neman doka a yi mata kwaskwarima da gyaran fuska ku to shine aka kawo ran da sarki ya fara zama sanda ibnu taymiya ya halarci wannan zaman fada shine wazirin gari ya kawo kaga har sun iya samun shiga zuwa gawa kaga waziri kawai daga tafiya an baku ku jagoranci abu ana kawo wannan malamai da alƙalai da kowa suna zaune ba wanda ya iya cewa ta tafasa an gane wannan ila ba wa maki ana ɗan san masu na cefani ne mai yiwa ko kila idan kudin hayan mutum ya kare za a biya mai ko wani abin da ya kama da haka kagan ya ga gaskiya ba zai ce gaskiya ba ce in ya ga ƙarya ko ba zai ce ƙarya ba ce duk abin da haka ba sai dai ce yassa kun gano wannan da kyau ko zai yi bakinka ya ci haram ne kuma ka buɗe baki ka faɗi gaskiya kun gano wannan da kyau ko ai ba zai taɓa yiwa ba dole ba yanda ka iya kana ganin ƙarya ka ce haka take gano wannan in ga gaskiya kuma in oga ya ce ƙarya ce gaji haka take an bai ce wadda da kyau ku ba ka da yadda ka iya rayuwan ga gaba ɗaya wani ne yake rike da ita amma in allah ke rike da ita duk wanda ya ƙarya kowaye za ka tabbatar da abin da ya bade ƙarya ne ranka ya daɗe wannan magana ba ba gaskiya ba ne ta ba baka sani next time ka tabbatar kana cikin matsala an gano wannan da kyau ku allah shi kiyaye faƙala lahumus sultan sanda aka faɗi wancan magana ko malamai da alƙalai suka ja baki suka shiru sai sarki ya ce mata ƙununa a'a me za ku faɗi dangane da wannan matsala yastaftihim sarki yana me yastaftihim yana neman fatwa daga wajensu fi zalika dangane da wannan ƙadiyyar falam yujab ahadun babu wani daga cikinsu da ya cafi maganan ya ce gata an gano wannan da kyau ko suka yi tsit fajasa a sheikh taqiyuddin ala rukubatihi sai ibn taymiya sai ya daga ya zauna akan guyawun shi ya kenan yayi eh haka yayi haka yayi kun gano ko kuma yaya a'a ka miƙe sosai a'a ya ke kneel down haka to kaga haka yi me yasa ya haka saboda kowa ya hango shi ko maganar shi je nesa an gane wannan da kyau ko shine fajasa ala rukubatihi wa takallama ma'a sultan fi zalika nan take ibnu taymiya ya fara magana da sarki bi kalamin ghalidhin da kausasan maganganu an gane ɗazafa sarki ya tarbo shi aka je aka gana da shi yanzu an zo zaman fada kuma yanzu ya fara karo da me da ra'ayoyin sarki ina fatan mun gano wannan da kyau warar da alal waziri ma ƙalahu ya sa ƙafa ya hankaɗe maganan da waziri ya kawo mun gane raddan anifan raddi mai tsananin gaske waje alayyar fa'usautahu ibn taimiyya yana raddin maganan waziri yana ɗaga murya kun gane wasultan ya talafahu shaɗan ai sarki yana ƙoƙarin mai lallashin shi wa yaskituhu yana cewa ya shiru bin rifkin amma da mai da sauti sassauƙa cikin lalama alaga ta mala dan yi hakuri mana dan tsahirta mana ibn taymiya yana ma maganar raddi da zafi da kaushi bai saurarawa an gano wannan da kyau ku kaji almajiran dan taymiya haka suke ba wani dalilin da za a waye gari a ce mutum ya faɗi magana kai ka san ƙarya ne shi ma da yake faɗi shi ya san ƙarya yake yi kuma ƙiri-ƙiri kawai shi ganin sai gaci haka abin yake an yi wannan musulunci ne ba wanda zai iya faɗe ci a gaskiya yallaɓe ba gaskiya ba ne an fahimci wannan da kyau ko ba wanda wai zai iya wannan kwata-kwata sau da kawai wai za a baka kuɗi ke ce fa ne an gane wannan da kyau ku lai kyauta ma'ala ya ce wata waddatan wato addatan wata ƙerin ya ce yana ƙoƙari yana lallashin shi cikin tausasawa da girmamawa wa balaga sheikh fil kalam ibn taymiya ya kai matuƙa wajen zuba zantuttuka wa qala ma la yastati wa ahadan an yaqula bi mislihi ibn taimiyya ya faɗi maganan da ban tsammanin akwai wani wanda zai iya faɗin irin shi wala bi qaribin minhu ko kusa da irin shi ma wa balaka fi tashni'i ala man yuwafiqu fi zalika ya kai matuƙa wajen kausasa magana akan wanda ma ya yadda da irin maganan da waziri ya faɗa domin shirin da suka yi menene sun yadda ne ya kace-kace da su wa ƙara sultan nan take ce ma sarki ha sha kalla an ya kuna awwalan majalisin jalastahu fi abhatil malik tansuru fihi ahalin zimma ya ce tir Allah ya kiyaye ka zaman da ka fara yi a majalisar nan naka a ce zama ne wanda za ka fara taimaka ma kafirai li ajli hutami duniya alfaniya saboda wani ɗan kuɗi wanda yake ba komi ba ne zai ƙari an gano wannan da kyau ku irin waɗannan da suke mulki da za a ba su jagoranci ba sa son duk wanda za su zo da magana ce wannan ba daidai ba ne kun gano wannan so suke zama irinsu ‘yan anshin shatansu wana ya ci haram yana son aimi a rufa mashi wana ya wawushi kaza yana son karta tashi to dole da abin da aka faɗa zai ci haka abin yake shi kuma wane yana ya zo da ɗan yunwan shi zai ja ɗan san mashi kun gano wannan da kyau ku shi yasa ibn taymiya ce tir da ɗan abin da za a ba ku na duniya da zai ƙare kuma in kun je lahira sai kun yi bayani kafin ma zuwan lahira ko wani bayanin kun gano wannan da kyau ku yace tir da wannan ya ce fazkur ni'imatallahi alaik yalla bai ka tuna ni'iman da Allah ya maka iz radda mulkika ala ilaik ta yadda Allah ya maido maka da mulkinka waka taba wako waka taba aduwaka Allah madaukin sarki waka bata aduwaka Allah ya tozarta makiyanka wa nasaraka ala a'daika kuma ya taimake ka kan makiyanka da mulkin ya koma hannun wani jiyan da Allah ya dawo maka da shi to ba ka gode ma Allah ba kuma a ce zamanka na farko kafirai ne su za su fara more ma gwamnatin musulunci saboda darahima ma'adudat fazakara anna jashankir huwa alladhi jaddada alaihim zalika ya ga mai ce duk da matsalan jashen ker shi ne wanda ya ƙara jaddada wannan dokan a kansu faƙala ya ce walla zai fa'alahu jashen ker kana min marasimat li'annahu inna ma kana na'iban laka ai duk abin da jashen ker ya yi to yana daga cikin marasimika kamar kai ne ka sa hannu saboda na'ibinka ne saboda ya yi aktin ne kun gano wannan da kyau ku duk abin da ya tsara daidai ne a tabbatar da shi kaga ibn taymiya da adalci ko wane ne ya kore shi a misra ba jashin kiyar bane amma bai rufe idan shi da kiyayya ba cin da wani makiyin mu ne duk abin da ya zo da shi menene ƙarya ne muna kin wannan abin ba za mu ba wannan yahudanci ne an gane abin da aka zo maka da shi na gaskiya ba za ka ɗauka ba sai wane da wane suka kawo maka a ina ka faɗi wannan kuma a ina ake irin wannan musuluncin jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan karatun koyi islamiyya sun wuce shayi shi sa ibn taymiya ya aikace ba abin da ya dame ka maki ne ya faɗi gaskiya kawai ka tabbatar da ita maso ya faɗi ƙarya ka ce ƙarya ne kawai haka Allah madaukin sarki ya ce mai adalci la yajrimannakum shan'an qaumin ala Allah ta'adilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah madaukin sarki ya taimake mu fa a'jaba sultanu zalika wannan abu sai kayatar da sarki wastamarra bihim ala zalika yace ina a ci gaba da daura janjani kun gane wannan da kyau ku aka kasa janyewa to kun ga irin wannan matsalan shine matsalan ibnu taymiya dawa da malaman nan ba yau ne aka fara samun matsala da irin waɗannan malamai 'yancin hanci da rashawa da malamin da ya tsaya kan gaskiya ba duk wanda ya tsaya wai shi a ɗauki nauyin shi shi a taimake shi shi a bashi kuɗi shi a mai kaza shi kaza yake so ya zama ba ta yadda zai iya faɗin gaskiya an gane wanda shi kuma ya tsaya da kai sai dai ma kan shi to ba su ba zaman lafiya da su ba ina gaya muku wannan tarihi ne tintin yana nan kuma zai ci gaba da maimaita kanshi ila ayyari sallahul arda wa man alaiha ina ba ta mun gano wannan da kyau ba taɓa zaman lafiya da malaman fada ba kuma wani ma za ga yana fadancin abin ta kai ci ɗan abin da ake san mashi layi min wa layi guni min alfakari bai taushe mai talaucin da yake ciki ba har yau garajiya da yau kai kokari ka matsa gaba shi wane ya fi ka ci a yi kun gano wannan da kyau ku kai marmaza kan na kunduɓe ya cinye shi kadai kai ma ka je a ci da kai an gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wannan bayani ya zo cikin littafin albidayatu wani haya jiz'i na sha hudu shafi na hamsin da hudu Allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce ittiba'u sunnata yusuf alaihi salam fi misir ta bin tafarkin annabi yusuf a ƙasan masar yanzu da aka wannan makiya sai su yanzu kuna son ku ce ibn taimiyya annabi yusuf ne a abin ne ya zo iri ɗaya an gano wannan da kyau ku kana son ka ce duk abin da aka yi maka ka yi annabi ne a irin abin da wanda suke ma annaba a zamanin shi ne kuke yi sai ya zama iri ɗaya an gano wannan da kyau ku shi ne irin wannan ai kisa shi tarihi haka yake ilimi karatu haka yake addini haka yake zuwa da abin da ka shekara kana musawa dare ɗaya sai Allah maɗaukin sarki ya fallasa ka muddin dai wannan abin ya zama gaskiya ne don wake taimakon gaskiya wake taimakon ƙarya miyagun mutane da shaidanu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to bari ku ci ya ƙolo ibnu qalanisi ibn qalanisi ya ce inna ibn taimiyata haddasahu kaga wala yana biyo ka mithlu khabir ya ce ibn taimiya da kan shi ya gaya mai ƙala ya ce inna sultana istaftahu fi katli ba'adal qudati wata rana sarki ya kira shi ya keɓe da ibn taimiya yake ce mashi da allah ya algafarta malan ga laifuffukan alkali wani da alkali wani da alkali wani shin ya halatta man a musulunci in kashe su waɗannan alkalin su suke mai ibini taimiyya kwanta-kwantan kwantar da shi lokacin da ake ta ɗaure shi sai ga su yau an zo da su a hukunce a gaban ibini taimiyya cewa me kake gani a kashe su tsakaninmu da allah in kai ne irin wannan ya faru aka ce ga yau me za ka ce eh a gaba da sugo kai ba salafi ba ne kai ba salafi ba ne margaji salafawa wannan da su muke koyi ai ƙa'ida ƙur'ani cewa idfa billati hiya ahsanu sayyi'a wanda ya maka mummuna in ka tashi mai tunkuɗe mummunan shi da kyakkyawanka yau da dama shi kawai fa'idan ladhi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyun hamim sau yake ya mutu da wannan bala'in ya je wuta ya dai gane ya shiryu ya je aljanna da in kowa shiga aljannan na asarar nawa kai in kuma ka shiga wuta ribar nawa ka samu kogo da kowa zai zama mutumin kirki nagartacce mai arziki a duniya ka yi asara ne wannan cin tuwon gidan wani ne wannan kwanciya shimfiɗan wani ne wani yana shakan iskan wani ne wani zai ci arzikinka ne sai mai to barka ji ahalus sunna na gaske an gane wannan da kyau ku ya ce bisababi ma kano ta kallamo fihi saboda irin maganganun da suka yi wa akhraja fatawa ba'dhum bi azalihi wasu daga cikin alƙalan bayan tafiyan sarki su suka ba da fatawan cewa ma a yi ƙura'a a tunkuɗe sarki a kujeran shi baki ɗaya minal mulki a kau da shi daga mulkin ma duka a waye gari ya rasa wa mubaya'at jashankir kuma suka ce za su yi mubaya'a ga sarki jashankir ya zama shine cikakken sarki a tuɓe shi gaba ɗaya ya zama ba sarki ba ya zama talaka sarki ya gano wannan makircin da alƙalan nan suka yi kuma mutum na ƙarshe wanda in ya ce a kashe ranar ba za su kwana ba shine ibn taimiyyan da waɗancan alƙalan suka rika ma makirci ana kulle shi a gidan yaro kuma ta ikon allah wukan yankanka a hannun maƙiyinka wa annahum qamu alayka sarki ya ce karka manta su ne suka tsayi wajen cin mutuncinka da ɗaure ka da zaluntanka da yi ma kaza da kaza da kaza da kaza wa'azuka anta aidan kai ma sun cutar da kai ba ni kaɗai ba kaga yanzu a tunzura ibn taimiyya ya ba da fatawa don taimi sarki daɗi wa akhadha ya hutsuhu bi zalika sarki ya rika kwadaitar da ibnu taymiya ala an yuftihi fi qatl ba'dihim akan ya bada fatwa a kama wasu daga cikin su a karkashi mun gane wannan da kyau ko ibnu taymiya yace fa fahimtu qasduhu bi zalika yace sai na fahimci manufan sarki so yake kawai a bada fatawa alƙalai su sha kaifi fa khastu fi ta'zimi ulaika ulama ya ce a lokacin sai na gaggirman waɗancan malaman walƙudatu da kuma alƙalancan wa an karo an yanala ahadan minhum bisu'in ya ce naga kai allahi ba zan iya ɗaya daga cikinsa ta dalili na wani mummunan abu ya same shi ba ba zan iya ba an gano wannan kai ina wa ƙala lahu ibn taymiya ya ce masarki idza qatalta haula idan ka kashe waɗannan la tajidu ba'dhum mithlahum bayan su ba za ka sami irin su ba an gane ba ka taba samun irin su ba ba wani irin su kawai to ka kashe su kawai ka yi banna an fahimci wannan da kyau ku ba za a sami irin su ba faƙala sai sarki ya ce innahun kada azuka kada azauka sun cutar da kai wa aradu qatalaka miraran ba ɗaya ba ba bi ba sun shirya fa kashe ka kai kanka ibnu taymiya ka ce kuma ya ce eh kaga yanzu shi yana magana daban sarki yana me magana daban ba wanda ake tattauna da kai ba an gaya maka in ka kashe su ba mu musa sun yi laifi ba ba mu masa sun yi ba daidai ba ba mu masa sun yi ɓanna ba amma in ka kashe su za a sami irinsu don laifin da suka yi laifin kisa ne ba da sun nemi su shirya juyin mulki ne duk gwamnatin da aka shirya mata juyin mulki kashe waɗanda suka shirya mata juyin mulki take yi kun gano wannan to amma sai ya tsaye nazari a waɗannan malamai da alƙalai da za a kashe su za mu iya samar da irinsu yanzu za a iya kawai shirin mai ɓanna ne ba shirin samar da gyara ba jama'ar annabi kun gano wannan za ka yi mamaki wanda ce akwai malamai da yawa a gari aike ba ka da kangaro mawagaci ne ka yi an gane akwai malamin da ya riga ya karbi cikin jama'a ana rasa shi in wani ya taso ba lalle ne karbi ba an gane wannan da kyau ku yanzu mala abubakar mahamudu gumi ya karɓu a cikin jama'an najeriya duka mun gane wannan ma bai na ahalus sunna wa didduhum kowa ya karɓi malam yanzu kana tsammanin wane ne yake da karɓuwa irin na abubakar gumi yau in ka san shiga cewa nan ne in ka ce misali a kawo da abubakar gumi to yanzu wane ne za a kawo mana makwafin abubakar gumi iri ɗaya akwai babu an gano wannan yanzu misali da allah madaukin sarki ya kaddara taɓewa a hannun wasu lalatattu suka kashe malam jafar da albani tsakaninka da allah wani malami ne ya tsaya a makwafinsu tamaman a yau in akwai gaya mana sunan shi ai dai muna raye tare da kai in a zariya ne dai mu 'yan zariya ne wa walidun wa ma walada gaya mana waye in a kano ne kuma za mu iya kudin mota gobe mu je da sabi ko mu tafi da daddaren nan mu tashi da safe a can sai ka rura mana waye jama'a mun gano wannan da kyau ko ai daga ran da aka rasa wani jigo ko samar da irin shi an samu matsala yanzu misali a cikin ƙungiyar izala kana da irin mai shafi adam mai shafi kana da irin abubakar ikara kana da irin bawa mai shinkafa kowanne a fagen shi in ka ji sabbarin wa'azin shi daban yake shi sa ana rasa ɗaya to samar da irin shi kuma matsala ne an gano wanda da kyau ko an riga an samu matsala kawai yanzu da aka rasa malam lawal abubakar yanzu akwai wani malami da ya tashi mai wa'azi irin malam lawal abubakar wajen ma kuna tare da ni wajen wannan abin da ibn taimiyya ya kalla kenan ibn taimiyya bai face sun yi laifi ba ai bai ce ba su yi laifi ba ya yadda sun yi laifi amma shin ɓanna na kashe su da kuma barinsu wanne ta farin jaye idan aka kashe su za a haifar da wata ɓanna kaji ta idan kuma aka bar su ba abin da za su yi na ɓanna kuma to sai kalli irtikafa a hafu darare ne sai ce kayan labai kashe mutanen nan da matsala ba za a iya samar da irinsu ba in kai ne aka ce za ka yi ce alhamdulillah aya kashe suka zama malami kai kadai al'umma annabi mutum ɗaya ba zai iya karantar da su ba malamai miliyan ɗaya ba za su iya karantar da su ba shi yasa ana da buƙatar malamai masu karantarwa da yawa an gano wannan da kyau mutum ɗaya ba zai iya ba shi yasa ibn taymiya bai ce a bar mai shi kaɗai ba to amma karɓuwa kuma Allah yana zaben cikin mutum dubu ɗaya kan zan sarki wani doki shi kan hawo wani ko sai jaki haka Allah yake an gano wannan da ke ku amma dai saufa tara idan jalatul gubaru a za ka gani lokacin da ƙoren ya lafa a farasun ta ka amhe maru kana kan ingarman doki ne ko ko gurgun jaki ina fata mun gano wannan da kyau ibn da miya bai nemi wannan ba daraja na Allah ne fifiko na Allah ne karbuwa na waye na Allah ne kabar kowa ya kasa hajin shi sai a taya jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku fa qultu lahu ibnu taymiya yace ma sarki man azani fa huwa fi hillin ni duk wanda ya cutar da ni na yafe mai yanzu a fakaice ibnu taymiya yana ce ma sarki me duk wanda ya cutar da kai kai kuma me ka yafe mai ba maganar riko mu da fiye mu ba mu rike kowa an gano wannan da kyau ku musamman ma wanda ya kokarin cutar da kai bai iya ba an gane ya yi kokarin ya cutar da kai ba dare ba rana ba abin da ya iya maka sai ka samu dama a kai sai ka ciwo bar kai mai wani abu ka fada yi ai ba haka shi sa cin wannan gayyen tafiyan na mu ba ma ramuwan gayya an gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya taimake mu sai ce wa man azallaha wa rasulahu amma duk wanda aikin da ya cutar da Allah da annabin shi fallahu yantaqimu minhu Allah ne zai daukan fansa akan shi yanzu kaga tabarkin magabata iri ɗaya ne yanzu kaga ibnu taymiya kaji abin da ya faɗa ku a baya da muke tarihin ahmad dan hambali ai kun ji abin da ya faɗa dangane da wanda suka cutar da shi malam abubakar gumi me ya faɗi ga masu zagin shi cutar da shi ba ka yi faɗa ba me malam albani ya faɗa an gane malam cewa shi ba zai ba zai mai shari'a da duk wani musulmi ba amma idan abin da ka yi ka cutar da Allah da annabinsa ne to Allah ne zai ɗauki mataki a kanka shi ba zai ɗauki mataki ba kaga babban matsala kenan sai ce wa ana la'anta siruli nafsi ya ce ni ba zan kawo ma kaina ɗaukan fansa a karan kaina ba wa ma ziltu bihi hatta haluma an humus sultan ibn taimiyya ya ce ban gushe ba ina ta lallashin sarki har sai da sarki ya masa afuwa wasa faha bayan ya yafe kuma ya kau da kai kaji shugaba kenan amma shugaba ce ni an man kaza wallahi sai na rama kuma har yau ya kasa ramawa mun gano wannan da kyau ko har yau ya kasa ramawa kuma saboda abin da aka yi mai ƙarya ne ba abin da aka yi mai jama'a da kun gano wannan da kyau ko shi sa idan kana ɗauko personal abu kana shigar da shi cikin al'amarin mujtama kai za ka ta jin kunya an gane yanzu wannan matsalan personal ne na sarki ne sai ce bari sannan matsala na biyu idan sarki ya ta da wannan karan ya ce zai kashe waɗannan malaman da waɗannan alƙalan ai matsalan da ke ƙarƙashin ƙasa sauran talakawan gari ba su san abin da yake ƙasa ba ko sun sani kawai sai su ga an kawo malamansu da alƙalansu za a kashe sarki zai zauna lafiya? ai ba zai zauna lafiya ba ai ba a taɓa malami ka zauna lafiya shi ko malami ko da fa gura-gura yake wajen magana fa kun gano wannan malami mai haddaji ba ka taɓa shi ka zauna lafiya shi sa ko lokacin da ake mulki a ƙasan nan wani mai mulki ya ce ma abubakar gumi zai kama 'yan bida'a duk ya kashe su abubakar gumi ya ce ka bar su su tallata ai jama'a ko ba su da ilimi suna da hankali kana iya gane malami kana iya gane mashirmanci an gane wannan an gane ko ba gane ba mun gane wannan da kyau ko yau almajiran wane ne suka hada duniya a gidansu almajiran gumu ko almajiransu har yau da awon gumu ne ke tashi ina ba ta mun gane wannan da kyau har yau kuma sai kaji ana nan sai kaji dan Najeriya an ba shi kujera ar-rabidatul alamil islami kamar yadda aka ba gumi idan da sauran malaman Najeriya da gaske malamai ne da gaske yau shekara nawa da mutuwa Abubakar Gumi 24 dozin biyu har yau ba wani daga cikin su wanda ya cancanta a ba shi kujera ko ya rika share rabida ma in kuma akwai ga ce man wani ne su waɗannan dai da suka cika kowa da surutu ba wanda ya kai su hadda ba wanda ya kai su ilimi ba wanda ya kai su kaza surutun ne dai kadai amma ba abin da suka sani fi dinin lahi fasalatuhum batila mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa yaqulu ibn kasir ibn kasir yace kana qadil malikiyya ibn makhluf ya kol alƙalin malikiya ibn makhluf ya ce ma ra'ayina mithla ibn taymiya ya ce mu da ɗai ba mu taɓa ganin malami irin ibn taymiya ba harradna alaihi mu an tunzura mu a kan shi muke ta fatawoyi muke ta maganganu muke ta ɓatanci muke ta cin mutunci muke ta zagi ba abin da ba a tunzura ma kan shi ba falam na ƙadar alaihe ya ce amma ba mu iya nasarar komi a kan shi ba mun gano wannan da kyau ku ba abin da muka iya yi in ji alƙalin malikiya na masar baki ɗaya ba mu iya cin mai mutunci da komi ba wa ƙadara alaina ibn taimiyya gashi ya samu nasara da dama shi kuma a kan fasafaha anna sai ya fi mana wa hajana alai anna kuma aka yi gwaran dalilai ya girme mu wajen hujja da dalilai bayan da muka iya da shi dama wannan shine sunnan wa magabata annabi ibrahim ya ƙura mutanen shi manzon allah ya ƙura nashi haka malaman da suka biyo baya a bisa tabarkin annabi suke ta ƙura malaman zamaninsu haka ko haka haka haka ila yau na haza amma sun samu dama ba sa cewa a yi amfani da kujerar mulki a cutar da wane ko a wulakanta wane ko a ɗauki mataki iri kaza a kan wane ba sa yi sau da addini suke yi an gane idan da za ka kalli irin waɗannan su ba addini suke yi ba me suke yi su ma'aikata ne alƙalin ma'aikaci ne so yake kawai ya yi karatu ne ya samu dama an ɗauke shi aiki ya samu abinci duk waɗannan karatukan ba mil ticket ba ne shi kuma ibn taimiyya mai malami ne shi sai yana kallon mutuncin malanta kuma yana kallon mutuncin addinin shi an gane yanzu wane ne ya kare ibn taimiyya daga illan da za su iya mashi shi ya kare kanshi ko allah ne kare shi ba allah ya kare shi ba to da wani dalili ne zai kokarin kuma kare kanshi yau masu yi magana suna cewa wanda allah ke mafaɗa yau ai shi baya faɗa kai da Allah madaukin sarki ya tsaya yana kare ka da wani dalilin zaka je kana gogoren kare kanka an gane kai da Allah madaukin sarki yake yawon tallata ka da wani dalili ne zaka dauki farantin tallan kanka Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to shine sai yake cewa wannan bayani karanta littafin albidaya wan nihaya juz'i na 14 shafi na 54 Allah madaukin sarki ya sa mu dace معلش ثم إن الشيخ بعد الاجتماعه بالسلطان ابن تيمية أباين دي هذا سركي نزل إلى القاهرة ابن تيمية سيداو بن القاهرة دعوا بعد كناك قريش با تو ابن تيمية يا داو sannan wa'ada ila basil ilmi wa nashrihi ya ci gaba da yada ilimi ko ta ko ina wa aqbalatil khalqu alaihi duk mutane suka taru kuma dama mai ake so a kori jama'a daga inda ibn taymiya yake aballahu illa an yutimma nurahu Allah madaukakin sarki bai ba su nasara ba sai da Allah madaukakin sarki ya cika hasken shi wa rahalu ilaihi mutane suka rika zuwa wajen ibn taymiya daga waje-waje yashtagiluna alaihi suka shagala ga ibn taymiya wa yastaftunahu suna ta neman fatawa iri-iri wajen ibn taimiyya wa yujibuhum bil kitaba wa lokaci ya ba su ansa a rubuce wal qawli wa lokaci kuma ya masu fatawa da fatan baki kadai ba tare da ya rubuta ba har yau dai tauraruwan wake sama duk wannan bannan da aka yi kokarin a yi a kama shi a kashe shi a tunzar jahilai su yi mai kaza sun yi nasara ba nasarar da suka yi ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa ja alfuqaha ana nan ai ba hakuri suka yi ba sai malaman fiqh suka taso ya taziruna mimma waqa'a minhum fi haqqihi suna ta kawo hanzari dangane da abubuwan da suka yi mai ibnu taymiya na cin mutuncin shi faqala duk wannan malami sai dan lallabo ya lallabo sai ya zo in zamanin waya ne zai kira ka an gane wannan da ke go sai ba da haƙuri to in kai salafi ne sai ce kajja altu alkulla fi hillin eh ibn taymiya ce duk wanda ma ya cutar da ni ba ma kai ba na yafe ma kowa kawai shikenan ba ba ne sun yadda sun yi ba su je dan yafe musu amma dai in ka taba haƙƙin Allah wajen fatawanka ko wajen aikinka ibn taymiya ba wakilin Allah bane kai marmara ka tafi me ka tuban ma Allah kawai in ka san ka bata addini ka gyara shi wannan jiki magayi amma ni in ji ibn taymiya yace me ya yafe ba kes walam matma anna shaykh yayin da ibn taymiya ya natsu wastaqarrat bihi alhal yanayi ya daidaita ba'asa kitaban ila ahlihi sai aika da wasiƙa wajen iyalan shi yazkuru fihi ma huwa fihi min na'amillah ya ambata ya bayyana masu irin ni'iman da yake ciki wa yatlubu minhum jumlatan min kutubil ilmi ya nema turo mai wasu littattafai na ilimi zuwa ƙasan masar kenan duk abin da ibnu taymiya ya gigita malaman masar da shi da me yayi da kane kawai duk abin da ya haddace ne duk waɗannan malaman da ake cewa misira misira misira misira ba yanda suka iya da ibnu taymiya malaman ba su iya gaba da gaba da shi ba an gano wannan da kyau ko ba su iya ba sai dai zagi sai cin mutunci sai ƙarya sai sharri sai kaza sai kaza shike wannan kuma karatu ne ilimi ne wannan jakin gari ma zai iya wannan ai an gano wannan da kyau ko surutu da kakaci da hayaniya wanda aka haifa yanzu ma zai iya yi ai ba karatu bane ibn taymiya bai waiwai waɗannan abubuwan ba ina gaya muku da ibn taymiya yayi irin abin da suka yi da yanzu tarihi ya haddace irin wannan hayaniyan tare da shi cewa shi ma ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ya auna da ma'auni na ilimi sai ya ce ai wannan ba ilimi bane an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shine sai malai ce walam mara'a khasum ibn taymiya anna makanata hurtafa'at yayin da masu husuma da ibn taymiya suka ga matsayin shi na ƙara sama wasafa da hayatuhu kuma rayuwar shi na ƙara inganta to yanzu ka ga abin da ke sa ma masu hasada da kushe matsala kenan suna sa ran su ganga cikin talauci cikin kuncin rayuwa cikin ragga cikin matsaloli al'umma sun watse ma sai su ga babu wannan tare da kai kwata-kwata to wannan yana ƙara sa masu matsala ne mun gano wannan da kyau ko yana ƙara jefa cikin matsaloli ya za a ce sai wani an gano wannan da kyau ko yau ibn taymiyyah nan sun sa an kama shi an sa shi a gidan yari in dai jama'a ne yanzu ba ga su an basu da jama'an ba in masu mulki ne ba an basu da masu mulkin ba in ka zane duk ba an basu da su ba to me yasa ba su zama abin da suke mai hasadin su zama ba me yasa ba su samu abin da suke son su samu ba har yau sun jahilci arziki da ɗaukaka da buwaya da ingantacciyar rayuwa da lafiya wa ke ba da wannan Allah ne in kana ganin kai ke bayarwa ko wane ke bayarwa ko hikimar su wane ke samar da wannan Allah ka wahala kuma za ka wahalar da kanka kuma za ka jeba kanka cikin matsala kuma za ka sa kanka cikin kunci da bala'i Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malin sai ce wasafar hayatu aksara min di qablu su gama rayuwar ibn taymiya da yanayin shi ƙara inganta ma take yi mai yiwa a baya sanda ya zo akwai rama tare da shi yanzu kuma sai ga ibn taymiya akwai me akwai kumari akwai ƙiba akwai karsashi akwai kaza da kaza wanda ya girma abin da suke gani ma a baya to kunga kenan akwai me akwai matsala wa ajazu ala tahridin nasu alaihi kuma su ga sun kasa tunzura mutane a kan shi fi mas'alatin ilmiya a matsala na ilimi a dai karatu an kaza cewa ibn taymiya bai iya karatu ba duk da bai da digiri ko daya an gano wannan da kyau ko an kasa cewa bai da karatu kuma ko digiri bai da ita an gano wannan da kyau ko kuma dai ba dai ce ibn taymiya bai da me ba bai da ilimi to sai mun zo katu na gaba za mu karanta wajen nan sai a buga misalai subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم